الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ubangiji tabaraka wata'ala ya ce hafizu kiyaye ala salawati akan salloli na alhamsu guda biyar bi adai hafi a waqatiha ku ba da su akan lokatansu was salatul wusta da kuma sallan nan ta salatul wusta ma'ana wata take ta tsakiya hiya al'asr aka ce ita ce sallan la'asr awi subhu ko kuma ita ce sallan asuba awi zuhru ko kuma ita ce sallan azhar an yi sabani akan wacce ce salatul wusta wasu malamai suka ce da cikin sahabbai an samu irin sayyidina ali abdullahi bin abbas abdullahi bin umar da sauransu sayyidina abu huraira da makamantansu duka sun ce sallar la'asar ce saboda ita ce a tsakiya kaga za a yi asuba a yi azahar sai a yi ta bayan an yi ta kuma za a yi magariba za a isha kaga a tsakiya take ke da suka ce ita ce salatu usta sannan kuma ita ce lokacin da an zo yin ta mala'iku masu aiki na rana za su landin koba da masu aikin dare na dare sun zo za su karba su kuma waɗancan za su tafi to kaga nan ma saboda wannan suka ce ita ce salatu usda wasu suka ce sallan asuba ne saboda sallan asuba ta hada hukunci guda biyu ta hada hukuncin sallar rana da hukuncin sallan dare saboda ita sallan asuba lokacin da ake yin ta zaka ga ana bayyana karatu bayyana karatu kuma a sallolin dare ne to amma kuma lokacin da kake yin ta kuma misali yanzu da muke azumi din nan zai yi lokacin sallan asuba ka ci abinci ba zai yi ba ashe ba kenan rana ne kenan me yasa kuma kai karatu a bayyane dare ne kenan ya haɗu ne kenan wai ta haɗa hukunci guda biyu ta haɗa hukuncin dare da hukuncin rana shi yasa suka ce wai ita salatu wasu kuma suka ce a sallan azhar ne a ita ce farkon sallan da aka fara yi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓo salloli mala'ika jibril da ya zo zai gaya masa zai koya masa yadda za a yi sallan azhar aka fara yi sai da aka suka ce wai ita ce sallan salatul usda to alayi hal dai amma dai an fi karfafa cewa sallan la'asar din ce saboda ita ce a tsakiya to aka ce a kiyaye amma ba ita kaɗai ba kaga da aka ba aka ce as-salawat duk sallolin ma ana so a kiyaye su kuma da yin su akan lokaci karka ce duk lokacin da kaga dama a'a ko kuma zaka yi kai kaɗai ba a so an bi so ka zo jami'i abdullahi bin abbas ya ce idan mutum yana sallah shi kaɗai ana tsorace masa mummunan cika to kaga sallah mutum shi kadai bai da fa'ida kenan saboda haka yana da kyau mu kokari mu dinga zuwa jami'i sannan kuma mu yi ta akan lokaci saboda kowace sallah an sa mata tayi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kowace sallah tana da lokaci ba wani lokacin da kaga dama za ka yi ta ba maulan mu shehu ibrahim radiyallahu anhu shi yasa wata rana ba shi da lafiya ne ma za a masa allura na anesthesia mana sai a masa aiki sai ta bacci har lokacin da za a masa aiki ba zai ji zafi ba to ya tambaya an masa alluran baccin nan awa nawa zai ɗauke shi aka gaya masa awowin sai ji suna jewa sai ce a a shi ba zai kar a masa alluran bacci kawai a masa alluran kashe zafin a masa aikin amma ba sai ya yi bacci ba bayan an masa aka fito daga baya sai almajirinsa sheik barhamu jab sai yake gaya masa shi ya ce masa kasan abin da ya sa nasi ba na so a min alluran baccin nan ya ce a ce abin da ya sa saboda kar in yi ta bacci awowi da yawa lokacin sallah ya ta zuwa ina ta bacci ina ta bacci sai ce masa a ba kana da uzuri ba ai wannan larura ne tunda baka da lafiya sai ce a a ai su azima suke dauka ba sa dauka duk sa sai da haka kaga dai wannan rashin lafiya ne larura ne amma ce bai yadda ba saboda me kar wai yi ta bacci lokacin sallah yana wuce dan uwa wannan ba wa'azi ne ake mana kenan ma'ana mun mabiyansu suna mana wa'azi ne cewa su fa ga yadda suke su suna tafiya ne akan hanyar Allah kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa barin shi yasa yake cewa wasana ilahi nafsiyar dahara la ura amilu ila ma laysa fi shar'i jaiza yace yana gode wa Allah Allah ya kiyaye shi ba za ka gan shi yana kaucewa shari'a ba to yau in aka samu wani wanda yace shi almajirinsa ne ba yace shi dan faida ne amma yana kaucewa shari'a musamman ma masu cewa sai sun ga dama su yi sallah din nan ko masu yin sabo yadda suka ga dama din nan waɗannan suna kan hanyarsa kuwa ba sa kan hanyarsa ai alma'iyyatu hiya alma'iyya ita tarayya shine ka zama kana koyi da mutum kana tare da shi a cikin aiki amma in aikin ku ya saba to ba kwa tare saboda ka ɗan uwa mu tsaya a tsaye da sallah shine abin da ake nema a gungu shine anan ake gaya mana a kiyaye salloli a ba da su a kan lokatansu musamman ma aka sake kiran wata salatulus da aka ce musamman ma ita ta ce sallar la'asar sau da aka tsaya mu kiyaye wannan shine koyi da jagorori koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama jagororin mu nan duka su ma suna da wanda suke koyi da shi shine wa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau da aka in kace zaka wuce gaban su ko zaka wuce gaban sa to wani abu daban kake yi ba su kake bi ba sau da aka mu tsaya akan wannan hanya wa ƙumu lillahi ƙanitin tsaya masu biyayya wa Allah an ce ƙanitin mana masu biyayya ɗa'a din da ka ji an ce ƙunut a cikin ƙur'ani to ɗa'a ku zama masu biyayya wa Allah ta bara kauta wasu kuma suka ce ƙanitin ɗin nan wai sakitin ake nufi saboda da a farkon musulunci ana sallah amma ana magana farko ba ba hana ba ana sallah ana magana to daga baya ne sai aka ce a to yanzu a daina magana a cikin sallah mutanen mu sun dawo daga habasha wani sahabi yayi wani magana sai yana masa a in hafsa yanzu an hana ba ka san shi addini hankali hankali aka saukar da shi sallar ma kuna yi magana magana an bar ku ba ku hankali hankali zaka ce to an hana magana a cikin sallah to wai shine a can aka ce ana nufin kanitin din ma'ana sakitin in za ku yi sallah ya zama kuna shiru kar ku zama kuna maganganu a cikin sallah نعم
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإن خفتم tunda yanzu ana maganar sallah ne to kaga saboda nuna maka girman sallah ita ko a wani yanayi ba a yi daka barta ba shi yasa za a gaya mana wannan fa in kiftun in kuna jin tsoron makiya ko kuna wajen yaƙi ko ana cikin wani abu na tsanani to nan ma ba a ce fa kar ku yi sallah ba a farijalan aw rukbanan za ku iya kuna tafiya kuna sallah ka ringa nuni kana ishara kai ta ishara kana sallah kana iya haka rijalan ana tafiya aw rukbanan ko ana kan abun hawa ma a wajen yaƙi duka in lokacin sallah yi to ba ce a tsaya ba a a ci gaba amma a yi sallan a wannan hali idan ka samu daman kallon alƙibla shi kenan in ba ka samu dama dai ka yi amma dai karka batta saboda amina maka girmanta bai za amintu ba in kuka samu aminci kuka aminta daga su maƙiya ɗin to faskurullaha to sai ku yi sallan kama allama ku kama yadda aka koyar da ku malam ka kunu ta'alamun abin da da ba ku sani ba mana idan ana cikin tsanani wajen yaƙi ko maƙiya sun zo sun kewaye mutane to su yi sallah a duk yadda suka samu kansu kada su batta idan suka samu dama kuma a gaba suka aminta ba wani tsoro to su yi ta yadda aka faɗa a yi ta cikakkiya ko amma in ta tsoro ce an ce an rage ne ba za a yi raka'a biyu liman ya raka'a ɗaya da sauran jama'a su ƙarasa sauran sai waɗancan ma su zo a yi ɗaya da su su ma su ƙarasa ko a yi raka'a biyu to idan kuma ana cikin aminci a yi su cikakku in azahar ne a yi hudu illa asar ne ma hudu to kaga dai duk wannan yana nuna mana mai girman sallah tana da girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa kowane hali mutum yake ciki ko kana kwance a gadon rashin lafiya ne ma to an ce ka yi ta duk yadda ta samu matuƙa dai kana cikin hankalinka ba a sauke maka sallah ba to kaga ashe bai kamata a yi wasa da ita na
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاع وصية لأزواجهم متاعا إلى الغو... متاعا إلى الحول غير إخراج na فإن خرجن فلا جناها عليكم فيها فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم
na والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى العود غير إخراج إن تردنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في المسلمين من معروف والله عزيز حكيم to wannan ma ana gaya mana abin da ya shafi ta kaba amma wannan wanda za mu karanta ta jiya ita ne ta yi nuskan wannan da shekara ne ta kaba shekara ake zama daga baya aka dawo da shi wata hudu da kwana goma to wannan ita ce wanda za mu karanta yanzu amma ba ita take aiki ba ita an yi nuskarta an yi nuskan hukuncin amma karatun yana nan kamar da muka faɗa kwanakin baya wani abu za ka ga an yi nuskan karatun da hukuncin duka wani kuma za ka ga hukunci yana nan babu karatu wani kuma ga aiki ga karatun duka mana za ka ga dai wani an shafe duka wani kuma a shafe aiki wani kuma a shafe karatu duka dai ba abin da babu so anan ga karatun yana nan amma kuma ba aiki da shi saboda wanda muka karanta jiya na cewa wata hudu da kwana goma shine ta kaba shine ake aiki da shi yanzu amma da wannan aka fara saukarwa cewa shekara guda ne aka ce wallazi ne tawaffawna minku ku sani cewa waɗanda mazan su suke rasuwa suke barin su wai zaruna azwajan su bar mata mana mutanen da suke mutuwa su bar mata to an yi wasiya wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl mana za su zauna a gidajen mazajen nasu har shekara za a dinga ba su abinci ana lura da su har zuwa shekara ghaira ikhraj ba za a fitar da su ba amma fa in karajna mana su da kansu bi an fusi na suka ga daman za su fita za su ce ta kaba a gidansu to ba za a hana su fala juna alaikum fi ma fa'alna cikin abin da suka aikata fi an fusi na da kayi kansu min ma'rufin na daga kyautai amma dai su zauna a gidan su yi shine abin da aka fi so kar a fidda su kuma su din ma su zauna a gidan su yi sai zuwa in sun gama to sai su fita wallahu azizun hakim Allah tabaraka ta'ala mabuwayi ne a cikin mulkinsa kuma goni ne a cikin aikinsa na'am
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين walil mudallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin dai a karatun jiya an gaya mana cewa ga yadda ake eh, tamti'i mana istimta'i a bawa matan an suke su a ba su wani abu to shine sai aka kara mana bayanin cewa yau kuma misali akwai wasu wanda waɗancan an faɗi yadda za a yi misali wanda ba a yi da tsuri da su ba to yanzu kuma ana gaya mana hukuncin har wanda aka yi da tsuri da su din ma ya kamata za a ba su wani abu ma'ana bambancin su da na jiya kenan su waɗancan an sake su ne tun ba a shiga da su ba waɗannan kuma wanda aka yi dukkan da su din ma su ma in aka rabu da su ana so a ba su wani abu saboda kar ya zama kawai an rabu din shi kenan faɗa ne kawai tsakanin ku ba wani abu na mutunci a'a kawai a nuna kaddara ne an rabu to amma dai a ɗau wani abu ma a ba su shine aka ce walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf mata'un yadda daɗi bil ma'rufi da wani abu na kyautayi gwargwado ya tabbata min mutallaqati waɗanda aka sake su mana wanda aka yi dukuli da su din hakan haƙi ne alal muttaqin a bisa masu tsoron Allah yawanci masu tsoron Allah ne za su yi haka ka san yawanci saki in yazo cikin fushi ne da wahala a samu mutum har ya tsaya ma ce zai dau wani abu ya bayar a'a yana cikin fushi ne kawai yana gama maza maza ma tafi ta kawai ta bar masa gidansa ko irin wannan ake ciki shine aka ce ba haka ake so ayi ba ana so har ma ka ɗauki wani abu ka bayar bayan kun rabu tunda waɗancan wanda ba a yi dukuli da su ba an ce in ba a farlanta komai ba a samu wani abu a basu wanda kuma aka riga aka farlanta ba an ce a basu rabin sadaki ko to waɗannan su kuma dama an riga an jima ana tare to su ma dai in za a rabin a ɗauki wani abu a basu mana kyautatawa ne ana so a yi shi kar ya zama na kawai an rabu shi kenan cikin fushi to amma yanzu sai ka ga yawanci ba a amfani da wannan sai ga kawai rabuwa cikin fada ake wasu ma ba a gida wasu a kotu haka dai da sauransu to dai musulunci baya son haka shi musulunci yana son ainihin tausasawa juna da kuma yin mu'amala mai kyau na hakan alal muttaqin haƙƙi ne akan masu tsoron Allah na كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum taqilun to haka nan wai yadda aka faɗi sauran ayoyin duka to haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum taqilun ko ku za ku hankalta ta tadabbaruna ku yi izinin irin waɗannan ayoyin ku ringa amfani da su ma'ana kar ku watsar da su ya zama na kawai ana ta karatu ne amma ba aiki ba a san haka a ringa aiki da abin da ake karantawa shi wannan littafi da muke karantawa maganganu ne na Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam kuma aka ce a gaya mana akan kuma ai aiki da shi ne in ba aiki da shi ba to an saba umarnin Allah tabaraka wa ta'ala
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف هذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ubangiji tabaraka wata'ala yace alam tara shin baka gani bane ila allazina kharaju ga waɗanda suka fita min diyarin daga gidajensu wa hum qulubun su mutane ne da yawa dubunnai ne aka ce sun kai ko dubu hudu ko dubu takwas wani kawai dubu goma wani kawai sun kai dubu talatin wani kawai aka ce sun kai dubu saba'in ma suna zaune a garinsu ne aka ce sai annoba ta auku a garin ana ta mutuwa da suka fita za su gudu a kan karsu mutu shi kuma Allah ba a gudu mutuwa saboda yi wa musu wa'azi yi wa duniya wa'azi sai ta kuna gudu mutuwa ne to ku mutu kawai suka mutu ka san Allah shi kun bai kun ne ai in yace ku mutu kawai mutuwan za a yi in yace ku tashi tashi za a yi to sai yace ku mutu kun gudu mutuwa to ku mutu sai suka mutu ko suka yi kaman kwana takwas wani kawai aka ce sati kwana bakwai suna mace sai annabin su hiskil ya roƙi Allah ya ce ya Allah ka tada su mana ya ce su tashi ko to shi kenan to ku tashi ya suka tashi ana so su tashi ne tun da annabinsa ya faɗa kasan baya sa maganar annabawansa annabinsa babba ya roƙe shi kana so su tashi to malam sai ba ku tashi ya suka tashi ko iyakar abun kenan ba shi Allah haka ne ko in yace kaza kawai ya kasance haka ranar alkiyama abun zai faru kenan zai ce ku tashi ne kawai sai duk a tashi duk duniya an mutu sai ce a tashi kuma sai a tashi to waɗannan sun gudu mutuwa saboda annoba a wani kauli aka ce a wai annabin su ne yana so yana biya musu za a je yaƙi ne sai suna tsoro ba sa son zuwa yaƙi sai Allah ce kuna tsoron mutuwa ne to ku mutu kaga dai duka mutuwar ne wai ana nuna maka karka gudu mata ita ba gudu mata shi yasa in ka lura ko a mota accident in mutum aka zo ya zama zai fita zai gudu to shi yake mutuwa wanda ya fita zai gudu ba shi ke mutuwa ka tsaya kawai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi ba wanda ya same ka ba wanda ya same ka mun taba haka mun yi accident da wasu mutane abokan mu da yawa yawanci wasu daga ciki da suka dan yi yunkuri sun fi jin ciwo suka kai ga kofa su suka ji ciwo ni ban kawai bai na inna lillahi sai dan karcewa ka dan ne a kafa ana ba abun da ka zauna ba abun da zai faru ai mutuwar ka ta zaka hana zaka hana ka san lokacin da aka ce ka zo duniya kai ka ce bari in zo ne kai ka kawo kanka kawo ka aka yi ko to ka biya hankali karka da in yi gada ma in kwana uku ya ce za ka yi za ka tafiya balle ma kai shekaru sama da talatin ko an ce wai mutum ya shekara talatin sai a ce to ka rayu sau ɗaya yanzu kana cikin bonus ne in ka ƙara kai sittin to an baka rayuwa biyu in kai casa'in an baka uku to in ka samu talatin ma ka samu ko sai Ibrahim ya ce in kai wannan shekarun to ka yi wa duniya kabbara hudu kawai hudu eh wai ka gama da ita sallar da nayi in kai salatin ba kamar ta kabbara hudu mana kai ba ruwanka da ita yanzu ka kama har nan hakan Allah kawai amma sai ga wasu sun yi 60 70 masu ta neman duniya sosai su dage mukamai ne kudi ne wai sai an samu me zaka ne tabi dadi Allah Allah wani dadi ne ita kana shekara 70 kai dai suna zaune ne kai 70 kai bi kai 80 ana dai zaka wani abu ma naman ma ba dadi sosai ba dadi to shi yasa wai ba a gudunta nan ana tunda za a gaya wa sahabbai ne cewa su tafi wajen yaƙi to bari a kawo istar fa a ji wasu sun taba gudu wa mutuwa fa aka ce su mutu wasu sun taba gudu wa mutuwa aka ce su mutu wai an nuna mutane to karfa su yi haka shi yasa aka gaya mana wannan istar abin da ya faru kenan da mutanen annabi iski aka ce su mutu bayan kwana takwas ɗin kuma aka ce su tashi suka tashi amma an ce fa daga nan da su in sun sa kaya ma sai kaga alaman abu wai shi ne ake cewa har a ƙasusuwansu ana jin alama kamar masu warin ƙashi ɗin nan wai jikokin waɗannan mutane saboda mutuwa ta taɓa sa wai ana cewa akwai wannan har ana ganewa cikin zuriyarsu saboda haka shi Allah baya so ka gujewa mutuwa ka tsaya ƙofarsa kawai yake so kullum kawai kana ƙofarsa baka damu ba eh kai dai kana ta rayuwa ne lokacin da ta zo ba za ka iya hana ba ai da haka ka ci gaba da ayyuka dai masu kyau yake su amma kar ka ɗauki mutuwa wani abu to shi ne sai aka ce to su mutu bayan sun mutu aka sun ma'ayawan sai ya raya sai ce to ku tashi inda annabinsa ya roƙa ana su tashi to ya ce su tashi din sai su tashi shi mutuwa a wajen Allah ba komai bane in ka in ka lura ga ai yayi misali da yawa misali irin annabi Uzairu ko ita rana ya shigo wani gari sai yana mamaki ya ce kai anna yuyi hazihi Allahu ba'da mautiha ko fa amata wallahu mi ata ami thumma ba'sa ala kam labis ala labis yawman aw ba'da yawm ala bal labis mi ata amin farzun ila da'ami ko sharabi kalam yatasanna ko shi ma misali ne wata rana annabin Allah annabi Uzair ya shiga wani gari sai ga garin di ya zama kufayi sai ce ka yanzu Allah sai raya garin nan bayan garin nan yadda ya mutu ko sai masa to bari in maka wazi bari ka gani sai ya ce ya mutu sai ya mutu kawai ya yi shekara ɗari sai Allah ta da shi ya ce zai ruta shi da ya tashi sai ce kwana nau ka zauna nan ya ce ina gaje jiya ne na zo ko shekaran jiya yau man au ba da yau wai na gaje ne kasan shi Allah da yake a gurin ya ce a ballabi sa mai wata ami shekara ɗari ba kai ka duba dakinka ka duba abincinka amma saboda wani wa'azi abincinsa kuma ba abin da ya same shi lam ya tasanna amma jakinsa har ya mutu har kasusuwa sun dawo kasusuwa abin mamaki da ya koma gida aka ce ya samu ga ɗansa ga ‘ya'yansa sun tsutsuba sun zama wasu abubuwa shi kuma an dawo da shi yadda yake da to shi Allah a wajensa haka amma wa ya masa wani saboda ya gane shi Allah zai iya yin haka ga shi nan yanzu garin an sa kiraya shi ya zama wani to Allah yana yin haka da yawa saboda ya yi misali ya yi wa'azi kaga yanzu shi a wajensa yana kaman bai yi wannan shekarun ba amma kuma ya yi su wa'azi ne akwai wani bawan Allah ma da aka ce a nan kano ne ma wata rana cikin dare tsakiyar dare ya rasa mota ya rasa yadda zai sai ga kai yana cikin hali na wahala sai ce ya Allah in dai annabi Muhammadu lamarinsa gaskiya ne to ka kawo min mota da za ta kai ni Kano in samu in koma gida sai faɗi haka ka san lamari annabi Muhammad kuma ai gaskiya ne ko kawai yana tsaye sai ya ga alamar mota da jama'a aka ce malam bismillah sai ya shiga ya shiga kawai sai aka kai shi sai aka je aka aje shi a inda yake sai ya ga mai mashin ma wani mai mashin ya sake daukan sa sai aka zo kawo shi kuma ka san me ya faru kafin ya shiga motan ya duba agogo ya ga kaman goma ne da kwata haka to aka yi tafiyan an ce abin kojan ta wajen gwaran dinnan ne amma an aka je Kano har aka kai shi ya shiga gida ya watsa ruwa ya zo zai yi sallah da ya duba gogo sai ga goma da kwata ne wannan lokacin ai sai ya shiga wani yanayi sai da aka shi asibiti a yaro da ya tsoro ta malam diga goron zuwa ko diga goron zuwa gombe na haida ne to shi Allah in ya ga dama fa ayyamun sa aiki kwanakin sa zai maka amfani da shi ba a yi kominci ɗaya ba ba shi ne ya ga duk wannan tafiya kuma wannan motar ma duk ba wani mota ba ne an kawo masa kawai wasu mala'iku ne wanda ya hau duk da ya zo zai biya ka ce mala an ce mu kawo ka ne karka biya mai mashin ma da ya zo zai bashi kuɗi aka ce a yance in kawo ka kyautin ba na wata ba ne ba wani mala'ika ne ko ai wasu mala'iku muna muna mu'amala da su wani lokaci a masallacin na wata ba mu sani ba kwarai da gaske ka sani ba sai gansu kamar yan adam to Allah in yi gida ma shi haka yake lokacinsa zai amfani da shi mu a cikin lokacinmu ba a taɓa kominti ba kominti shi yasa da ake cewa wai kana Allah wala shi amahu wa huwa al'ana kama alai kana ai haka din ne Allah haka yake yadda yake dadin haka ne har yanzu har gobe har jibi azalat ne mu ne muke ga kaman wai mun zo nan ko masallaci ne nan ina ne nan ko agun mu ne ba shi agun Allah la shi yasa duk abun rayuwar da mutuwan da tashi da duk abu ɗaya ne a wajen shi duk abu ɗaya ne to in kai sa'a dai ka samu kana cikin masu gaskatawa to ka rike da kyau Allah ya mu rike da kyau mu mutu haka mu tashi aka amma lamarin din ya wuce hankali da tunani din ya wuce kaf ya wuce ya abin da ake ta wani sawarawa ne kawai sawarawa ne shine abin da arabi suke cewa hijabi ne kawai hijabi ne duk gani da ya wai ga mota ta zo wai ga dan acaba duk hijabi da ya duba agogo ne ya gane to abun abun fa hijabi shi sa lamarin Allah shi a miƙa wuya kawai a sallama musu na musun ma'ayahu inna Allah da zifajin alana shi Allah mai falala ne ga mutane walakin na aksaran sai dai mafi aksaran nasu mafi yawan mutane la ya shukuruna ba sa gode wa Allah Allah muna gode maka Allah muna gode maka na وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم na to kaga mahallin shahidin ko za a musu maganar jihadi ne to kafin a yi bari a gaya musu kar su ji tsoro don wasu da suka ji tsoro ga abin da ya same su shi yasa to sai aka yi shimfiɗa da wancan to yanzu kuma ga mahallin shahidin za a gaya su sahabbai wa qatilu fi sabilillahi ku yi jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah kar ku ji tsoro wa alamu ku sani anna Allah haqiqa Allah sami'un mai ji ne da aqwalikum da zantukanku alimun kuma masani ne bi ahwalikum da halayen da kuke ciki kuma zai saka muku akai na'am
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة na'am والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون na'am man zal ladhi yuridu Allah ardan hasanan wa yudaifu lahu atafan kaseera wallahu yaqbidu wa yafsiru wa ilayhi turja'un to kullun aka irin wannan magana sai a ce to yanzu su waye za su ba wa Allah rance Allah da kansa a bashi rance aka ce a wai ka bayar ne ka taimaka wa addinin sa shi kuma zai biya zai biya ne zai baka aljanna wani cikin sahabbai ya zo abid da ne ina zaton sunan shi sai ya zo sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ne ya ce a bashi ya ce eh sai ce to ya rasulullah ka san ina da gonaki guda biyu manya daya a anguwan aliya daya kuma a safila yace eh yace to ka ce na bashi duka na bashi manzo Allah ya ce a ka rike daya ka bashi daya ka bashi daya ka barwa iyalanka daya yace haka yace to shikenan to na maka mu baya akan haka ka duba sahabbai ba dan Allah yanzu zamu yi haka kaman fa shagunan ka ne kana da manyan shaguna irin wannan kasuwar guda biyu sai Allah ya ce yana da mace kace duk na bashi kyauta akwai wanda zai haka a kasuwar watakila akwai ba mu sani ba akwai ku to shi ne ba da sahabban nan suka yi don gonakin shi ne shagunansu don dibinan shi suke sayarwa suke cin abinci shi suke komai amma ya ce ya bayar duka biyu manzala ne ce masa a ka bar wa iyalanka ɗaya ka ba wa Allah ɗaya ya ce to na ba shi babbar dibinai ɗari shida ne a cikinta to shi na ba wa Allah ka duba ba wannan su ne fa sahabbai yanzu mutum sai ya zo yana zagin su uzu ina lillahi wa inna ilaihi raji'un ai in kaga an ce wani baban za bane ba za mu iya bane shi yasa ba kai mu wancan gurin ba ai mu inda aka kawo mu mu yadda kawai mu gode wa Allah mu ringa kullun yabon su su ai saboda su manya ne sai Allah ya kai su wancan kuma kaji irin aikin su abinda suka mallaka da shi suke rayuwa da shi iyalansu suke yi yace duka kawai ya bayar sai da aka ce masa a ya rike ɗaya ya ce to ya rike ɗayan amma ya ce babbar da shi ya ba wa Allah wanda ta fi ɗin saboda tsabar imani kenan manzo Allah ya karba ka ce to wannan an ba wa Allah in za a je jihadi ko za a yi me da abin da aka sayar na wannan dibinan sai a je a kai shi wajen addinin Allah ka duba sai na Abubakar abin da yayi yana da kuɗi sosai fa amma kafin ka ce wani lokaci sai da ya dawo bai da shi yayi ta bayarwa kawai da za a tafi ma hijira ya kawo abun hawa ya ce manzala to ga ɗaya ga wannan manzala ce a zan biya ka ce a kawai kyauta haka yi ta bayarwa yi ta bayarwa har wata rana ya sa wani mayafi wani rigan da mu ce masa mayafi dai ya ɗuɗɗage haka kawai sai mala'ika jibril ya zo da irin ta wajen manzala manzala tambaye shi ya kazo da yawan ya ce ai wannan da ka gani yau duk mala'iku irin ta suka saboda sai na bakar ya sa irin ta irin abu ka duba irin sacrifice da suka yi ba haka kawai bane fa mutum zai zama wani abu haka kawai kana zaune a zai malam zo a naɗa ka kai ne shugaba haka kawai kana haka ai sai ka yi ta an jarraba ka ka yi wannan an jarraba wata rana manzo Allah ya zo ya ce a kawo ko a kawo taimako za ta bi jihadi suka je sai na Umar ya ce yau in Allah da yana so sai ya wuce Abubakar ce shikenan da aka zo sai na Abubakar ya zo ya kawo manzala ya ce wannan ne ka kawo ce duk abin da na mallaka yau na kawo ne ka barwa iyalan ka yace na bar musu Allah da annabi to kaga shi bai ce raba biyu ba me yasa ya san shi zai iya ka san imanin kowa da iyana su ko ya san zai iya ya bar musu Allah da annabi yace shi sai na Umar ya kawo yace abin da ka kawo me ka kawo ce na dawo rabin kiyata na bar iyare na rabi yace to masha yace to Abubakar kuma ya kawo duka ne yace duka ya kawo to na bari ya wuce bari yace kai na sallama masa baran iso shi ba wannan baran ya iso shi ba na hakura yanzu kam shi din yana gaba na amma dai ni ina biyo shi to kaga fa yadda abin yake ayyuka ba suke zuwa su yi da haka ne suka zama sun fi kowa din shi yasa bayan wafatin manzon Allah dole sai yana baka dole sai ya zama shugaba to ai ya fi kowa yanzu shine siddiq kuma shi yake da matsayi babba a cikin al'umma gaba daya shi yasa da aka zo aka yi ta tattaunawa yanzu ya za a yi da farko mutanen madina suka ce a cikinmu ya kamata a zaɓi shugaba mutanen maka suka ce a a cikinmu ya kamata a zaɓi daga ba aka ce kai yanzu abinda za a yi ku kawo shugaba mu ma mu kawo kawai minna amirun wa minkum amir ɗaya a cikin mutanen makka ɗaya a cikin mutanen madina sai aka ce a a ai ku mutanen madina ku Allah ya ce ku muminai ne mu ko mutanen makka muhajirun Allah ya ce mu siddiqai ne kuma ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin haka yace ko ya ku mu'minai ku kasance tare ku ji tsoron Allah ku kasance tare da siddiqai saboda haka ku ya kamata ku bi mu ne mu ne siddiqai kawai sai dina Umar sai yace to ya na maka mubaya yau sai dina Abubakar mubaya shikenan sai aka yi ta mubaya sai aka yadda to ai in abun Allah ya riga ya nada ne halara ta nada shi dole kowa yadda saboda ya bi kowa a cikin al'umma to haka duk wanda kaga an ce ma wani to ba haka ne to shi yasa wannan sahabban ba za a iso su ba ba za a iso su ba kullun qur'ani yana ce mana li fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humus sadiqun والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويسرون على أنفسهم ولو كان بهم كساسة ومن يكشف نفسه فأولئك هم المفلحون mutanen muhajirun sadiqun ne mutanen madina kuma a amanu ne masu imani ne to waɗannan mutane guda biyu abinda suka yi a duniya tun da duniya ta kafu tun farko har tashin alƙiyama ba za a taɓa samun irinsu ba kaga dai mutanen muhajirin mutum yana ganin dukiyarsa da gidansa da iyalansa ya bar garin ya haƙura barin garin ku inda aka haife ka yana da wahala ko mai ka samu zaka ji kana so dai a garin ku ka dawo garin ku amma suka bar garin har abada ba sun bar garin ke suka bar garin suka koma ci su kuma waɗancan dukiyarsu suka ringa ɗauka suna basu sai mutum ya raba gonarsa biyu ya ce rabi nasa rabi na muhajir haka in wajen kasuwa ne haka haka iyalai ma sai ce ya sake matansa ka zaɓi wanda kake so ka aura ka bar masa saura haka ba suka yi ba zai ce banda wancan da wancan ba a duka kawai yanzu kan ka ɗauki wanda kake so ka bar min sauran an taɓa samun wanda suka haka duniya ba a taba samu wa tun farko tun annabi adam kuma gaba ma har a kiyama ba za a samu ba za a taba samu saboda waɗannan sahabban manzon Allah in ka ji an ce wani ba haka kawai ce Ibrahim yace walim lawa izzul abdi izzu malikihi fadau yaminul kawn abdan musawwada ai in kaga an ce wani to shi ma yana da mai gida ne mai gida ne suka samu babba ko suka zama manya shi yasa kawai ai ta yabon su shi yasa da Qur'ani ya faɗa mana waɗannan ayoyin sai yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la tudghi fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wanda za su biyo waɗannan yadda suke kullum suna roƙon Allah ya Allah ka mana gafara ka yi wa marigayenmu gafara kar ka samu mu ringa gaba da su kar ka ce za ka yi gaba da wani sahabi ko wani tabi'i ko wani waliyi ka ce za ka yi gaba da shi shi ya tsaya fa addinin har ya iso inda kake wata rana wani sai ya zo gaban ɗaya daga cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama sai yana kushe sahabbai sai ce masa kai kan kana cikin muhajirun ne ko kana cikin ansar na farkon na liku qara'in ne kana cikin su ko kana cikin wallazina tabawu udara wal imana sai ce a bana ciki sai ce to na san baka cikin wallazina zawin badi kuma to ina yake kenan baya nan baya nan baya ci a ina yake to su alul baiti ba su yadda ka zagi sahabi ba ai su sun san yan uwansu ne duka tare ake manzala ne za a ce wani mutum a kawo masa wani mutum ba na kirki ba aje kusa da shi har yanzu nan fa da muke maganar nan sai na Abubakar fa yana cikin daki guda ɗaya da manzon Allah haka sai jina Umar fa daki ɗaya wannan inda muke ziyara wannan babban hall din suna tare ba yanzu kana ga Allah sai kawo su ba mutane ke aje su a wajen na Aisha Ibrahim yace ai ba wai dadin ba har yanzu duk wanda kaje ga shi harami a kusa da manzala kar kai fada da shi shi Sheikh Ibrahim har kaya yake kai musu da kuɗi in zai je ziyara ya ce wannan nawa ne wannan duk masu zama a gurin ya ce ai mutane manyan mutane ne waye za a bari ya zauna a wajen ba babban mutum ba duk faɗan da za ka yi karka yadda ka yi faɗa da su duk wanda ka gani a gurin wani babban mutum ne Allah ne ya zaɓo shi zaɓaɓɓe ne saboda ba a aje wanda ba komai ba kusa da zaɓaɓɓe duk inda ka ga babba to akwai manya suna kewaye da shi shi yasa karka ce ai wannan wahabiya ne karka karka yadda in kaga mutane a wajen karka yi faɗa da su ta bin gurgiya ma ka lallaba ko kuce baka san su waye kuma kai kanka in kaga wasu daga a wajen ka san akwai wanda na ganshi in ka lura magana ma baya su ya ga zaka yi magana su cin to wannan ka ce bai da imani ya san waye a wajen baya su zai ci ma karka daga murya a yi magana a hankali saboda Allah ya hana ya allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بالقول فجهر بعضكم لبعض ko an tabada amalukum antum la tashur ai har yanzu ne ba wai da bane har yanzu in ka je rawda maza karka daga murya ai shi manzo Allah da da yanzu duk ɗaya ne duk wanda ya je da suka ziyarce shi ya gansu mu ma da muka je inda duk ya gan mu ya san mu wallahi duk wanda ya je ya san shi kamar mubaya'a ne wanda suka yi mubaya'an nan da mu da muka je duk mun yi mubaya'a ne shi yasa wata ran shi alfatai radiyallahu anhu ya gaya wa zamzami dan shawatu shi albata ya zo yana ziyara yana wucewa yana cewa assalamu alaikum ya rasulullah assalamu alaikum ya wuce zamzami ce shai baka daya ba da yace ba zamzami nan gure ai nan in ka zo ka wuce sau daya manzo Allah ya ganka ka masa mubai'a shikenan ka samu sa'adatul abadiyya ai ka zo ka yadda kenan shi manzo Allah ne kai shikenan ya ce wanda ya yadda dan aljanna ne ba ya ce wanda ya ki ba to mu mun yadda aljanna za mu tafi wanda bai yadda ba sai ya jira ya zauna a wani guri kawai ka masa mu baya a shikin ai ya ganka me yasa shi ibrahim yace idan nazo wa azkuruhu ma qarraqitu min al-asa wa in kana lam yahtat ila zikrihi nafsa haka fa yace yace yace in nazo sai in ta ga masa abinda na da shi a hanya yace duk da ma baya bukata in ga masa me yasa yace baya bukata ya sani ko ya sani sallallahu alaihi wasallam to wannan fa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yanzu da yawa ba a san shi ba na bismillah bismillah na na
ويضاعفه لأضعافا كثيرة okay na to idan ka bayar din za a ninka maka ninkawa za a ninninka maka to shine sai wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace na ga a jikin aljanna a rubuta cewa idan mutum ya bada sadaka za a ninka masa goma amma idan rance ne wani ya zo tambaye ka bashi ka bashi sai ya ga wai za a ninka su goma sha takwas sai yace na tambayi jibril to ya kai haka sadaka kuma goma bashi kuma sha takwas yace ai wanda yake tambayin ka sadaka ba maki yana da shi ma a lokacin amma wanda ya zo ya ce bashi yake so to bayi da shi to da in ka bashi za a ninka maka sau goma sha takwas saboda ka taimake shi bayi da shi ne ya sa ya zo to manzala sai ya faɗi haka to ya kwaɗaita da sahabbai dai akan mana su yawaita bayarwa to wanda ya bayar za a ninka masa haɗafan kasiran ninki mai yawa wallahu yabbidu wa yafsu shi Allah shi yake karɓan abu in ya ga dama in ya ga dama ya shimfiɗa shi wa ilaihi turja'un a wajen shi ake koma na'am
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين نعم شو أكتب النبي صلى الله عليه وسلم shin baka gani bane alamtar ilal malai zuwa ga wasu mutane min bani isra'ila a cikin bani isra'il min badi musa bayan rasuwan annabi musa alaihi salam a iskalu nabi lahum suka ce wa annabin su shine shamil to aslana malikan nuqatil fi sabilillah akan ya roki Allah a sama musu wani jagora wanda za su ringa tafiya suna jihadi tare da shi qala sai yace hal asitu in kutuba alaikum al-qitalu alla tuqatilu kasan da yake yawanci idan kuka ce za ku nemi abu kuka yi iftirayin abu to su annabawa ba sa su saboda suna ga idan Allah ya yi wannan abu in aka kauce kuma to azaba tana zuwa shi sa annaba ba sa su mutane su ce wa ayi kaza ayi kaza ba sa su in ka lura ga annabi Isa lokacin maganar Ma'ida din nan da suka ce a kawo musu abinci ai kaga sai ya ce musu me yasa za su roki wannan abu saboda ya san in abun ya zo in suka saba to kuma za a halakar da su haka kuma abin da ya faru kenan da kawo musu abinci daga sama aka ce kasu aje na gobe kullum za a ringa kawo ya suka gagara suka aje sai aka halakar da su aka mai da su al'anzir da kuma birruka to haka yawanci yawanci ce sa zaga cikin wannan al'umma kullum ana ta faɗa cewa da abin da aka faɗa sai a ce in suka nemi a kawo aya sai a ce ayar da aka ba su ta ishe su ƙur'ani ya isa saboda idan suka maza suka ce wani abu suke so in an kawo in basu imani ba za a halakar kuma Allah ya alƙawari ba zai halakar da wannan al'umma har kafuran ma ba da suke zamanin manzo Allah su ma sun ci azakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai wasu kafuri halakar da su akai amma su kaga sai akai ta daga kafa me yasa saboda suna rahmatu rabbaniya suna tare da shi ba zai halakar da su ba shine anan kaga da suka faɗa sai yace to kuna ga karfa a zo a ce ku yi jihadin kuma ku gagare kalu suka ce wa malana Allah nu qatila fi sabilillah me zai hana mu yi wa qad ugrina min diyarina ba an fitar da mu a gidajen mu an kore mu da ƴaƴan mu duka an fitar da mu to falan ma kutiba alaihimul qitalu da aka rubuta musu jihadi din tawallau sai suka juya baya illa qalilan min sai kadan daga cikin su wallahu alimun bizzalimin Allah shi masani ne da azzalimai na'am وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أهق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء نعم والله واسع عليم نعم تو وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولا يوجد سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم to sai annabin nasu ya ce musu ah, inna Allah haƙiƙa Allah qad ba'atha lakum daluta malika ya zaba muku dalu ke zama shine sarkin naku to shi daluta kuma baya cikin jerin gidajen masu mulki ko gidajen annabta saboda a cikin gidaje guda biyun duka yawanci tana ake ta samun shugabanni to shi kuma yanzu Allah ya zaɓe shi saboda yana da ilimi kuma yana da lafiya zai iya yin wannan abu sai aka zaɓe shi akan haka to sai suka ce wai halu anna yakunu lahu mulku alai ta yaya za a ce daluta shine zai zama shugaba gare mu ai wa nanu a haƙu bil mulki minu mu mun fi cancantan mu zama shugabanni saboda mu muna cikin zuriyar masu mulki ko kuma annabta saboda shi an ce wai kawai sana'a haka yake ma kamar rini ne yake yi ko kuma kiwon dabbobi ma yake da sai ce ai inna Allah sabahu alaikum Allah ne ya zabe shi akan ku kuma wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi ubangiji ya bashi yalwan ilmi da kuma lafiya an ce shi yafi dukkan banu isra'il ilmi a wannan lokaci saboda haka daman da ilmi ake shugabanci saboda haka shi Allah ya ce ya nada muku saboda haka ku bi shi wallahu yuti mulkahu man yasha kuma Allah yana bada mulkin sa ga wanda ya so wallahu wasi'un alim shi Allah mai yalwan falala ne kuma masani ne da wanda ya cancanta ya bawa abu saboda haka shi ya bawa shi din ya kamata ku na'am وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية na'am وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة Hmm.
إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين نعم تو وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت في سفينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تعمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فشيء النبي الناس da yake gaya musu cewa inna ayata mulki alama mulkin nasa shine an yace kuma tabutu akwai wani akwati ne zai zo muku a ciki an ce akwai baqiya akwai wasu abubuwa da annabawa suka bari a wani kauli an ce akwai suwar nema na annabawa wanda aka saukarwa annabi adam to idan wannan akwati ya zo shine alaman cewa ah, wannan jagora shine wanda aka ba ku sannan kuma wannan akwatin shine za su ringa tawassuli da shi in za su je yaƙi shi za su sa a gaba suna samun nasara a wajen yaƙi shine aka ce fi sakinatun min rabbikum akwai nutsuwa daga ubangijinku a cikin wannan shi wannan akwatin me yake cikinsa aka ce wa baqiyatun ne min ma tarafa alu musa wa alu haruna tamilu bil malaika wata tarika ce wata sauran kayayyaki ne na gidan annabi musa da annabi harun an ce akwai takalma annabi musa da sandarsa da rawanin annabi harun da abun awu nasu da wasu allunan attaura wanda suka dan kakkare haka su ne a ciki tamilu bil malaika malaiku ne suke dauko wannan akwati suna kawo musu aka ce inna fi zalika kaga wannan la ayatan akwai aya lakum gare ku in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani yanzu kaga wannan ba tawassuli bane tawassuli ne ko ana tawassuli da kayayyaki kayayyakin annabawa to yaya annabawan kuma kansu da annabawan da kayansu wanne ne yafi wanne ne babba annabawan ko yanzu in kai tawassuli da annabi sai a ce kai laifi gashi kayayyakin su an ce ana tawassuli da su in za a je yaƙi ma sai a sa su a gaba kuma Allah ya bada nasara har ma lokacin da su amalikawa suka yi yaƙi da su wannan bani Isra'il suka kwace akwatin nan saboda su sun yi wani abu na sakaci ka san Allah in kai sakaci sai ya kawo ne ɗora a kanka sai aka kwace da aka kwace akwatin aka je aka aje da suka kai ta wajen cocin su aka ɗora ta a ƙarƙashin gunki da safe sai ga za ku samu akwati a saman gunki wa Allah ya nuna musu awa ne gunki ai wannan ya fi karfin gunki ya ka tsara da suka sake zuwa suka ajiye kuma sai suka zo aka samu an kakkare guma kan duk abin da suka yi suka gane kai wannan akwatin fa kai mu mayar musu bani zula suka ce mayar bani zula kayan su wannan akwatin ba namu bane sai suka mai da shi wannan akwatin kaga ana tawassuli da shi saboda girman kayayyakin annabawa to balle annabawa a cewa mutum musulmi a ce tawassuli da annabi ya ce wai me yasa me yasa ina mutane ina hankalin su ina imanin su annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya ce wani makaho ma yayi tawassuli da shi ba ko wanda yazo da makanta din nan yace ya rasulullah da zan samu ni ma dai ina so kawai in zama ina gani da Allah ce ko za ka yi hakuri ta in ka je lahira Allah baka wasu darajoji yace a ni dai in zan samu dai ina so manzo Allah ce barka je kai alwala kai sallah raka'a biyu a cikin in kai addu'a ka ce Allahumma inni atawassalu ilayka atawajjahu bi nabiyyika Muhammadin nabiyyur rahama haka bai ga masa ina tawassuli da kai na fiskanto ka da annabinka annabin rahama ya Allah ka yaye min wannan abu da nake tare da shi mutumin nan aka ce yana yi fa da ya fito shikenan gidan sa biyu to wai sai suka ce wai wannan hadisin tabbas sahihi ne bai da matsala amma wai da annabta eh wai da annabta aka yi tawassuli wai bin nubuwa ne to sai aka tambaye su to yanzu ya za a yi a ware a ce nubuwa ta fita gefe shi annabin ya zama yana gefe akwai da za a yi ka ce da Allah ya rasuwa muna son ka a gefe ma annabta ka a gefe zai yi ina annabtan ina shi ai ba mu tsasuke ai ba zai yi ba kuma ma in ka lura ma kullum ni yana faɗa cewa ai ma tun ba ba shi annabta ba an yi tausiri da shi ka duba sira wata rana abu ɗalibi ya ɗauko shi yana ƙarami ya zo ya manna shi a jikin ɗakin kawo bai ce komai ba ba kawai lissamin halin sai ne ya faɗa cewa albarkacin wannan Allah ka bamu ba aka yi ta ruwa aka yi ta ruwa kama abu ɗalibai ke cewa wa abu yadda yi sarƙar gama mu biyu ci yi simalul ya ta ma ismatul lil arami wannan lokacin ai ba annabta ba annabta a lokacin ko shi dai Allah ya yi nufin zai bashi amma lokacin ai ba a bashi annabta bai wuce shekara takwas zuwa goma zuwa sha ɗaya sha biyu ba ne yaushe aka bashi annabta kuma bayan ya kai shekara arba'in ko wanda suke ganin wai sai da annabta ne ai manzo Allah shi tun da yazo da mun aida kayan sai tun da yazo da shi aka haife shi komai nasa komai nasa da su aka haife shi Qur'ani ne aka kawo mashi daga baya amma duk abin da ka sani da shi aka haife shi sallallahu alaihi wasallam saboda kai tawassuli da kayan annabawa yana da kyau yi da annabawan ma yana da kyau mutanen kirki ma wanda kai da shi kai tawassuli da shi Allah ya ga dama sai ya karba babu wani abu a ciki na inna fi zalika la'ayatan to alhamdulillah alhamdulillah Allah ka tabbatar da mu cikin wannan imani mu rayu da shi mutu da shi tashi da shi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idina sirat sirat amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amin alhamdulillah fatiha rasulullahi nabi goma